العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatun mu na littafin riyadu salihin muna cikin kitabul ilimi littafin da yake bayani game da falalar ilimi za mu tashi hadisi na uku a cikin wannan babi hadisi na uku imamu nawawi yace wa an abi musa radiyallahu anhu qala har wato daga sayyidina abu musa al-ash'ari Allah ya kala masa yadda kala ya ce qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi mun sani alqur'ani da Allah ya ba manzon Allah hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan shiriya ne ga mutane shi alqur'ani sannan a cikinsa kuma akwai dukkan fannonin ilimi gaba ɗaya da Allah ya tattare shi ya dunkule a cikin alkur'ani har ba maza Allah yana cewa alkur'ani shi kansa alkur'ani Allah da ya kawo labarin al-taura da injila sai ya ce wa muhaiminan alai shi alkur'ani ya tattare dukkan ilimomi da hukunce-hukunce da suke cikin al-taura da injila to mazala ce misali abinda Allah ya aiko da shi na shirya da kuma ilimi ka masaligaisin kamar misalin ruwan sama ne asabu arzan da ya zuba a ƙasa ka masaligaisin a adabar kufara na batu a suratul haji to wancan Allah ne yake misalta ruwan sama da ya zuba nan kuma manzo Allah yana masa ruwan sama da ya zuba a ƙasa fakanat minha da'ifatun tayyiba fakanat sai ya kasance minha daga cikin ƙasar nan da ruwan ya zuba da'ifatun akwai wani yanki na ƙasa tayyiba mai tsarki ko mai daɗi qabilatil ma da ta karɓi ruwan wato ƙasar noma wacce take mai kyau wanda ko ba a sa taki ba tana tsinar da amfani mai kyau ita ce tayyiba ƙasa wacce take mai tsarki jigawa wanda in an yi ruwa ƙabilatin ma a za ka karɓi ruwan za ka sauke shi da shiga cikinta fa an ba ta kala'a kuma sai ta tsirar da alkala'a wajen kiwon dabbobi wani ushuba da ciyawa alkafira mai yawa ina fata an gane ko kuma al'ushuba duka da sauran shukoki da ake nomawa kaga ta karɓi ruwan ita kanta ta tsotsa ta sha kuma sannan ta amfanar da mutane. Wakanan minha ya kasance daga wani ɓangare na ƙasar a jajibun akwai kwazazzabai ko wato tafkuna. Amsakatil ma'a da take rike ruwan, ita ba ta shan ruwan. In ruwan saman ya taru za ta rike shi, ita ba za ta tsotse shi ba. Saɓanin ƙasar noma ita ana yi tana tsotsa. Shi kuwa tafki yana riƙe ruwa ne shi ba zai sha ba kuma ba zai tsilar maka da shuka ko ciyawa ba amma zai riƙe ma ruwa fanafa Allahu bi hannasa sai Allah ya amfanar da mutane biha da wannan ƙasar ƙasar da ta tsotsi ruwan ta tsilar da ciyawa da amfanin gona da kuma wacce ita kawai rikewa ta yi kadai amma za ku zo ku ɗiba ku sha ku shayar da dabbobinku ku yi noman rani ta rike muku ruwa kaga ita ma dai ta amfanar da mutane fa fa Allahu bi hannasa Allah ya amfanar da mutane bi da wannan kasar fa sharibu suka sha ruwan wannan tabki min haba daga wannan tabkin wa saqau suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka yi noman rani wa asaba da'ifatan min ha shi wannan ruwan saman da ya zuba ruwan ɗaya ne Allah ya zubar da shi amma sai ya zama ƙasashen da suka karɓi ruwan mabambanta ne wa asaba da'ifatan wannan ruwan saman ya zuba a wani yanki min ha na ƙasa ukura daban bayan waccan da ta tsotsa ta fitar da shuka da waccan da ta rike ruwan ake sha daga gare shi ake shayarwa ake noman rani to akwai wani yanki kukura daban da ruwan shi ma ya zuba amma inna ma hiya qi'an ita wannan fakai ce jam'i na fako jam'u qa'i an yi san fa yazaruha qa'an sabsaban la tara fiha iwajan wala amta filin alkiyama din za a tashi ne qa'a ƙasa ce lebur fako la tara fiha iwajan ba wata karkata ko wani kai ko wani rami a cikin filin alkiyama ina fata an gane ƙi'aru jam'u ƙa'i jam'i ne na ƙa fako to shi kwa fako aka yi ruwan sama la turki kuma an ba ta rike ruwa yanzu yanzu ko kwana ka yi ana ruwa in ka ɗauko majirbi ka ce za ka tona yanzu za ka ga bushasshiyar ƙasa ba ta rike ruwa ruwan yana zuba yana gangarewa wala turbitu kala an ba ta tsilar da ciyawa ko amfanin gona to mazala ce kazalika wannan shine masalman fakuha misalin ruwa na farko wanda ya zuba a ƙasa jigawa ƙasar noma wanda ta tsotsa kuma ta fitar da amfani to shine misalin man fakuha wanda ya yi ilimin fikihu fi dinin Allah cikin addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athanillahu bihi abinda Allah ya aiko ni da shi ya amfane shi fa'alima shi kansa ya yi ilimi wa allama kuma ya ilmantar da wani kamar da ƙasar na ita kanta ta tsotsa shi ne fa'alima ya yi ilimi shi ma ya sha kuma ta tsirar da shuka wa allama kuma shi ma ya ilmantar ina fata an gani sannan ita ma waccan a jajib din mai tabkuna ko kwazazzabai da ta riƙe ruwan duk da ita bata sha ba ba ta tsirar da ciyawa ba amma dai ta sha yadda ku da dabbobinku da noman rani kaga ita ma dai ta amfanar da mutane malamai suka ce misalin mutum na farko kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya yi ilimin kuma ya ilmantar ina fata an gane shine man fakuha akwai bambancin alima da fakuha aka ce fakuha bayan ilimin kuma ya fahimci ilimin fahimta shi ne alfikin ba hajja kaɗai ba bayan ya haddace kuma ya fahimci ma'anar abin da ya haddace shi ne fikin shi kuma na biyun kawai ɗan dako ne ya haddace amma bai san ma'anarsa ba ko kuma bai san hukunce-hukuncen ilimin da yake ɗauke da shi kawai in ka zo zai baka yadda ya haddace kamar tafki kenan shi bai tsotsa ba bai tsirar maka da ciyawa ba amma dai in ka zo za ka samu ruwa kaga shi ma an samu amfani kamar misalin malaman ilimi da malaman alkur'ani ko misali ne yawwa shi wancan ya karanta irin abin da alaran ma ya karanta kuma ya fahimci ma'anar da fassarar ayoyin alkur'ani shi kuma wancan ya haddace alkur'ani kuma in ka zo zai koya maka zai koyar da ɗanka to wannan duka suna amfanar da al'umma sai yake wa masalu mallam ya fa'i zalika ra'asan misali na ƙarshe na wannan qi'anul la tukiku ma anta fakon da baya rike ruwa ballantana shi bai sha ba shi bai rike ma ka amfana ba shi ne mallam ya fa'i zalika ra'asan mutumin da bai daga kai ya kalli abin da nazo da shi ba kinaya ne na bujurewa da abin da manzo Allah ya zo da shi lam yarfa ra'asan ko kai bai daga ba bizalika da wancan ma ba asalin lahu bihi min al-guda wa ilmi din ya daga kaiwa ba sai ka da wani abu kake kallon sa ko ya daga kaiwa ya kalla abin da nazo da shi bai yi ba wallan yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi kuma bai karbi shiriyar Allah wanda aka aiko ni da shi ba kaga dai tunda yana rayuwa a duniya Qur'ani yana magana da shi ilimin da manzo Allah ya zo da shi yana magana da shi amma bai karɓa ba bai amfani kansa da shi ba bai amfani da wurinsa da shi ba to wannan ya nuna maka falalar ilimi da kuma malamai su kansu sun yi ilimin kuma sun ilmantar kuma sun amfanar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ittifaqi gare shi wa an sahal ibn sa'd an rawaita daga sayyiduna sahal dan sa'd bin sa'idi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qala li ali radiyallahu anhu ga Allah ya gaya wa sayyidina ali Allah ya kara masa yadda fa wallahi na rantsi da Allah wannan lokacin da aka je yakin Khaibar ne lokacin da aka baro Ali a gida yana ciwon ido aka zo yaki bai yi ba maza Allah sai Ali ya zo ya tura aka zo da shi ya masa addu'a ya koka wata sa tofiya inda idan sa ya warke ya dauki tuta ya bashi yace imshi ala barakatin lahi hadisin yana da tsawo to amma malam ya yanko mana mahallin shayi lokacin da zaina Ali ya karbi tutan nan ya tafi har yayi taku daya biyu sai ya tsaya ya tambayi manzala ya rasulullahi akan wanda sharadi zan yake su in na je sai na ga ba wanda yake numfashi sannan zan dakata ko kuma akwai wata ka'ida da ta shimfiɗa to sai zai annabi manzo Allah ya ce masa fa wallahi la rance da Allah la an yi haji Allah bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum ɗaya jika a dalilinka a ce a dalilinka mutum ɗaya ya shiru ya bi Allah khairul laka shine mafi alheri gare ka min humurin na'ami akan jajayen rakuma na duniya gaba ɗaya ba a ce duk rakuman duniyan nan a tara maka a ce naka ne kuma dukka soke suka ciyar da su fi sabilin layi to ladan da za ka samu bai kai a ce a dalilin ka mutum ɗaya ya shiru ya bi Allah saboda shi addinin musulunci ba kishirwar jinin kafirai yake ba in ka kana da wata hikima da za ka je ka yi magana da su su fahimce ka su musulunta to shi ake nema in an rasa wannan ne sannan dole a yi yaki to abinda hadisin yake nuna mana kai malami sawa'un na ilimi ne ko na alkur'ani in Allah ya baka ilimi to kai ya zama hadafinka a cikin ilimin da Allah ya baka na qur'ani ko ilimin addinin musulunci ya zama ka karantar da mutane su samu shiriya kar ka duba abin da za a baka kar ka yi amfani da ilimin ka wajen neman duniya duk abin da za ka samu a duniya bai kai a cikin almajiranka a ce mutum ɗaya ya shiryu a dalilin karantarwarka na fata an gane can fa ana maganar kaibara suna da dukiya da abubuwa na dukiya na duniya suna da shi amma maza Allah yi muka ba faɗayin ganima ne ya kawo ba kuma kishirwar jinin yahudawa yake tun daga yahudawa ne abinda ake so in zai samu su musulmi Allah ya shiryar da mutum ɗaya a dalilinka ya Ali, khairun laka shine mafi alheri gare ka min humurin na'am akan jajayen raƙuma. A lokacin jajayen raƙuma su ne dukiya mafi tsada a wajen laraba. Ba sa da a dukiyar da ta wuce raƙuma daraja. Kamar a zamanin yanzu ne to da me za a musanta ma a yanzu. Yawwa jiragen sama. Yawwa jiragen sama. Eh a ce kana da duk jiragen sama na duniyar nan a ce na ne to dama a lokacin kai ka hada hada na ruwa don wani jirgin ruwan ya fi wani jirgin sama tsada jirgin sama ba akwai ƙanana ba akwai hada fuska akwai to jiragen sama da jiragen ruwa masu ɗiban kaya inda raƙuma a zamanin su wata hamilu asƙala kunu ila baladin lam takunu baliki illa bi su ne masu ɗaukan kaya to a yanzu a ce da tireloli da jiragen ruwa manya-manya wanda ake musu lodi wata shida ake sokewa wata shida da kago-kago na jiragen sama da yake ɗiban kaya a cikin naka ne to a ce mutum ɗaya ya shiri ya bi Allah a dalilinka shi ne mafi alheri akan wannan tarkacen dukiya ta duniya wannan hadisi mutafaqun alai to abin takaici yanzu haka da yawa ana samun mutanen da suka yi karatu da wa'un na ilimi ko na addini amma cikin duniya sai su kutsa cikin duniya neman duniya kuma su yi amfani da ilimin ko su yi amfani da karatun da Allah ya ba su wajen neman duniya a gefe guda kuma an kabo ko mutum ɗaya ba za su iya ajiyewa su karantar da shi ba to wannan abun a tausaya musu Allah ya baka taskar da ba ta karewa ya baka alqur'ani ka haddace shi to ya kamata kafin ka mutu kai ma a ce ko mutum ɗaya biyu ya haddace qur'ani a hannunka ko bai haddace ba sai ya iya karantawa a dalilin ya fito abin da zaka samu a rayuwar duniya in malami ne na ilimi za ga wani yana da ilimin masha Allah ana sha'awar ya zauna ya karantar amma kuma Allah bai hore masa ba ba zai iya zaunawa ba to wani hukunci ne na Allah wani kuma kwaɗayin duniya ne to ala ayyi halin dai a ce mutum ɗaya ya shiru gare a wato a dalilin ka shine mafi alheri akan dukkan wata dukiya da za a baka a rayuwar duniya muttafaqun alayhi wa an abdullahi ibn amr bin al-as an wata daga sayyidina abdullahi dan amr dan as ibn wa'il radiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah ya ce ballighu anni walau aya ku isar da saƙon da na zo da shi anni daga gare ni abinda kuka ji daga gare ni ma'ana balligu ma sami'u anni sai aka ce balligu anni ku isar da abinda kuka ji daga gare ni na ilimi da alkur'ani yace walau ayatan ko da aya ɗaya ko aya ɗaya ka ji to ka yi ƙoƙari ka isar wa wanda bai santa ba wa'un karanta ta ne ko fassara ta ko ma'anonin da suke cikin da. Sai ce wa hajjisu an bani Isra'ila, ku zantar da labarin da kuka ji daga wajen bani Isra'ila, wala haraja babu ne. Da a farko manzon Allah ya hana, saboda a lokacin Alƙur'ani bai sauka da yawa ba ko bai gama sauka ba. Shi kwa karatu suka bani Isra'ila yana nan a hannun su jibgi-jibgi. to sai manzo Allah ya tare waccan kofar a zo a san addinin musulunci da kyau to daga ƙarshe sai ce ba laifi haddisu an bani Isra'ila ku zantar da abin da kuka ji daga wajen bani Isra'ila wala har da babu laifi inda a lokacin sahabban sun shi da ilimi daga wajen manzon Allah duk abin da suka ji daga bakin bani Isra'ila za su iya ware mai amfani da marar amfani yawwa sun san abin da za su faɗa sun san wanda ba za su faɗa ba kuma dama maza Allah ya gaya musu ka'ida idan kuka ji banu Isra'ila sun faɗi magana game da addini idan kun gane ma'anarsa da gaskiyar lamarin babu ne ku gaskanta su tunda abin da yake hannunsa asalin littafin Allah ne amma suka yi tabdilin wasu ayoyi daga ciki abin da ba ku gane ba su ji manzan Allah to kar ku karyata su kar ku gaskata su to dama ya ga muku wannan ka'ida saboda haka zaka ji hatta malaman tafsiri suna kawo hadisai isra'iliya wanda ake samo su asali daga wajen ahlul kitabi to akwai sharadi dama ya zama bai ci karo da qur'ani da hadisi manzan Allah ba bai saba wa addinin musulunci ba ya zama ko dai ya samu aya da take gaskata shi a qur'ani ko kuma hadisin manzo Allah da yake gaskanta wannan abu da suka faɗa to wannan wajibi ka yi imani da shi abinda kuma baka gane ma'anarsa ba to karka ƙaryata karka gaskata yawwa da kuma abin da ka ji ya saba wa addinin musulunci karara to wannan bai halarta ka gaskanta su ba to saboda haka tunda ya karantar da su wannan a ƙarshe ce wa hajjisu an bani isra'ila ku zantar da abin da kuka ji daga wajen bani isra'ila wala hara da babu ne inda akwai ilimomi wanda ake samu a wajen kamar yadda akwai wani hadisi shi ma wanda zamu nawa yake kawo shi a wannan baji ba manzo Allah ya ce idza haddasa kum ahlul kitabi idan ahlul kitabi suka zantar da ku to fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum kar ku gaskanta su kar ku karyata su wannan abin da ba ku gane ma'anarsa ba ko ba ku gane hukuncin ba a cikin addinin ku kar ku ce karya ne kuma gaskiya ne yana cikin abin da Allah ya saukar musu a cikin littafin kaga ka karyata zancen Allah kar ka gaskata su kuma ya zama su suka kirkiro abin suka sa a cikin littafin ina fata an gane inda komai akwai akwai na gaskiyar akwai kuma na ƙarya da suka cuɗanya shi yasa Allah ta wala talbisul haqqa bil batil kar ku cuɗanya ƙarya da gaskiya kuma da ma aikin su ne sai maza Allah ce wa man kazaba alayya duk wanda yayi ƙarya a gare ni muta'ammidan da gangan ban faɗi abu ba yace naka yace manzon Allah ya ce kuma ya sani ƙarya ne manzon Allah bai faɗi wannan maganar ba kuma a nan ko da shi ma ji ya yi abun wani ko da ba shi kirkiro karyar ba ya ji wani ya faɗa hadisi na ƙarya misali maudu'i wanda yake na ƙarya kuma shi ma ya ɗauko shi ya sa a littafinsa ko ya karantar da mutane kuma ya ba su shi a rufe bai bayyana musu wannan hadisin ƙarya aka yi manzan Allah ba to falyata bawa a maka'adahu minan nan lalle wannan mutum ya nemi mazauninsa a wuta tun yana duniya ya zaɓa wa kansa irin wutar da zai zauna in yaje lahir rawahu al-bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال يا شيء ومن سلك طريقا دو wanda ya shiga hanya yaltamisu fihi ilmin da yake neman ilimi a cikin wannan tafarki hal Allah lahu tariqan Allah zai sauke masa hanya ila jannati zuwa ga aljanna na ala kamar ya kama hanya zuwa aljanna ne in ya kama hanya neman ilimi sawa'un a cikin garin su ne zai dau littafin ya tafi makaranta ya nemo ilimi na addini ya dawo gida ko kuma garin ya bari ma zuwa wani gari neman ilimi to duk wata hanya dai da ya shiga shi yasa ya kawo dariƙan din da na kira man salaka dariƙan kowace irin hanya yanta bisa fi ilimin da yake neman ilimi a cikin wannan hanya sahala Allah lahu dariƙan ila aljanna Allah zai sauwake masa tafarki zuwa ga aljanna rawahu muslimu wa anhu daga Abu Hurairah dai aidan kuma رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من دعا إلى هدى duk wanda ya kira zuwa ga shari'a ya kira wasu mutane zuwa ga shari'a sawa'un ya gansu akan fata ne ya kira su ya shiryar da su suka dawo hanyar Allah ko kuma ya samu su da jahilci ne ba su san addinin musulunci ba ya karantar da su addinin musulunci kana lahu min al-ajri to yana da lada mithlu ujuri man tabi'ahu misalin lada dakin wanda ya bi shi cikin wannan shirye da ya kira mutane duk wanda ya bi shi ya shiryu to za a bashi irin ladan aikin da wannan mutumin yayi a cikin shiryan nan da yayi la yanqutu zalika min ujurihim shay'a zalika wannan ladan da za a bashi shi wanda ya shirya da su irin ladan da aka ba su ladan da za a bashi la yanqutu ba zai sauye shay'an wani abu ba min ujurihim daga ladan da su su za a ba su cikakken ladan sun shirya kuma irin ladan da aka ba su shi za a lissafo shi ma a bashi in mutum ɗaya ne ya shiryu a dalilin shiryarwarsa to duk ladan da aka ba wannan mutum shi ma za a bashi irin in mutum biyu ne in mutum uku ne in goma ne in ɗari ne wanda suka samu shirya a dalilinsa shiryan nan kuma wai ba sai da suna sako yanzu ka mutu wa'azi suka daina sako ba a hata karatu na qur'ani shirya ne karatu na ilimin addinin musulunci shirya ne in ka karantar da mutum yayi aiki da ilimin to duk ladan da aka bashi irin sa za a ba naka yana nan wanda kake yi kuma in yayi irin nasa za a lissafo a baka la yankusu zalika min ujurihim shay'a wannan ladan da za a bashi ba zai tauye komai wannan ladan da aka basu na aikin da suka yi wannan hadisi rawahu muslim wa anhu daga abu huraira dai kala ya ce qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ma tabnu adama idan ibnu adama ya mutu in qala amaluhu aikinsa da ake rubuta masa lada ya yanki duk wani aiki da in yayi za a rubuta masa lada to daga ya mutu wannan ladan da yake zuwa littafin sa ya yanke illa min salatin sai daga abubuwa guda uku abubuwa uku sune wanda ko ya mutu ladan ba zai yanke ba zai dinga samun sa ana rubuta masa lada na farko sadaqatin jariyatin sadaqa mai gudana ya bar hubusi ko wani wakafi na rijiya da ya tona ko makaranta da ya gina ana karatun addini ko wata rijiya ko bohol ko wata gona da ya bayar ko gida da ya bayar waƙafi sadaka fi sabilillahi ya cire ta daga cikin dukiyarsa muddin wannan abin yana nan ana amfana da shi to ladan yana zuwa ya kuɗe shi har sai lokacin da abin da ya lalace aka daina amfani da shi au ilimin ko kuma ilimi yun tafa da ake amfanuwa da shi shine mahallin shayi tunda muna magana akan ilimi ya ilmantar da mutane sawa'u karatun Qur'ani ya koya wa ‘ya'yan musulmai ko kuma a ilimi na hukunce-hukunce na fiƙihu ya ilmantar da mutane ya mutu ya bari kuma ana amfani da wannan ilimin duk lokacin da aka karanta wannan ƙur'anin da ya koya wa mutane ko kuma aka yi aiki da ilimin da ya koya wa mutane to irin ladan da aka ba wa wanda ya yi karatun nan ko ya yi aiki da ilimin nan to irin ladan shi ma za a rubuta a kai masa au ko kuma waladin salihin ya bar ɗa na kirki salihi ya du'u da hudu yake yin addu'a gare shi shi salihin din ya dabaibaye shi da a shi waladin an dabaibaye shi da salihin na kirki ba an waladin ya du'u da hu kawai ba sai ya bar a salihi domin shi ne zai san haƙƙin uban ya san uban yana da buƙatar addu'a in ya mutu sannan in uban ya mutu ya dinga masa addu'a kuma ɗa ba zai mai da kansa salihi ba kai uba kai ne za ka tarbiyyantar da shi tarbiyya islamiyya ko ka kai shi makaranta an kai ba ka da lokaci azaran mai koya masa karatun fatiha da sura sannan ka kai shi inda zai san hukunce-hukunce na addini to a nan ne idan ka mutu zai zama na kirki har ya tuna da kayyama addu'a ba ka bar ɗa ya tafi farauta ko ya tafi kallon ƙwallo ko ka kai shi menene ake cewa naziri daga nan ya wuce firamare ya wuce sakandare ya wuce jami'a ko kwaleji ya gama rayuwarsa a karatun boko bai san addini ba to ina ya san kana da wani haƙƙi a kansa har in ka mutu ya min addu'a tun dai gini tulan zane ka bar damar ka da amfanin ka tun farkon rayuwarsa saboda haka wajibi ne karatun boko ba laifi ba ne tunda sana'a ce ta neman abinci to amma bikin magaji kar ya hana na magajiya kar ka yadda karatun boko ya hana ɗanka karatun addini ko tun farko ka kai ka kai shi makarantar da ake haɗawa guda biyu ko kuma in bokon zalla ake yi to da yamma in ya zo kuma ya wuce karatu na islamiyya ko na qur'ani to idan kai wannan to kai wa ɗanka tarbiyya islamiyya a nan ne in ka mutu har zai tuna da kai yayi maka addu'a rawahu muslimu wa anhu dai daga shi abu hurairah kale yace sami'tu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudi yana cewa الدنيا ملعونة ita duniya din nan tsinanniya ce da Allah ya halice ta sai tsine mata mal'unun ma fiha duk abin da yake cikin ta tsinanne ne ba man fiha bai ta ma fiha ta galibun ligairul aki duk abin da yake cikin ta idan man ne to yana ana magana da masu hankali mutum da alfan da mala'ika shi da bambancin man da ma idan aka ce man fi samawati wa man fil ardi to ana magana mutum da aljanna mala'ika amma ka ta yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi to duk halittun Allah ta shiga da dabbobi da kwari kai har duwatsu da ƙasa da ruwa da duhu da haske duk suna yi wa Allah tasbih wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko to anan manzo Allah ya yi izina da ma ba man ba duk wani abu da yake cikin duniyan nan Allah ya tsine masa illa zikirin Allah ta'ala sai zikirin Allah ta'ala zikirin Allah ta'ala alqur'ani zikiri da inna nahnu nazzalna zikr ko sannan abin da muka sani zikiri ya haila istighfari salatin manzon Allah zikirin Allah ne wa ma walahu da abin da yake kunce shi in kana so ka fita daga cikin tsin wannan to ka jibinci zikirun lahi ya zama kana karanta alkur'ani ko kana karantar da shi ko kana karantar da hadisin manzon Allah ko kana karanta shi ko kuma kana ware lokaci ka ambaci Allah sallah ita ma zikirun lahi to duka waɗannan abin da ya shafi ambatan Allah ba sa cikin abubuwan da Allah ya tsinewa a cikin duniya sannan sai ya ce wa aliman da malami ko da baya samun lokacin da zai zauna yi zikirin Allah in dai ya yi ilimi na addinin musulunci sawa'un alkur'ani ya haddace ko karatun fikihu ko tafsiri ko hadisi ya sani to ya fita daga cikin tsinuwar da Allah ya tsine wa abubuwan duniya wa muta'allima da mai neman ilimi shi da ɗalibi ko bai zama malami ba in dai bai daina zuwa makaranta ɗaukan karatu ba to ya fidda kansa daga cikin tsinuwar nan da Allah ya tsine wa abin da yake cikin duniya wannan shi ne mahallu shahi ka yi ƙoƙari ka zama ɗaya daga cikin uku ko ma man wala zikir Allah ko aliman ko muta'alliman ka zama malami ko mai neman ilimi ko kuma ka zama mai yawan ambatan Allah in ka fita daga cikin ukun nan to ba kyau mutum zai fada cikin tsinuwar Allah rawahu turmizi wa qala yace hadithu hasan qawlu fadin manzo Allah da yace wa ma walahu imamu nawawi yace ai da'atul lahi gaba ɗaya kenan a dunkule duk wani aiki na da'a ga Allah sallah azumi zakka haji sadar da zumunci karatun Qur'ani, tasbihi, salatin manzon Allah da sauran ayyuka na da'a waɗannan ba sa cikin abubuwan da Allah ya tsinewa a duniya. To da abin da ba wannan ba, baka rike ɗaya daga cikin su ba, to mutum zai fada cikin tsinuwa da Allah ya tsinewa abin da yake cikin duniya. Wa an Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kharaja fi talabil ilmi duk mutumin da ya fita neman ilimi to fa huwa fi sabilillah yana cikin jihadi fi sabilillah hatta yarji a haske ya komo garin su wanda suke barin gari ake ne wanda suka bar garin suka tafi wani gari neman karatu sawa'u karatu na alkur'ani ne ko karatun ilimi ne na addinin musulunci to ladan da ake rubuta musu kamar ladan mutumin da ya fita jihadi fi sabilillah a kitabul jihadi dai ainihin karanta falalar jihadi da falalar mujahidi da murabidi to koro ko titiri ko gaddin da ya fita neman karatu to yana cikin wannan falalar ta mujahidi hatta yarji a har sai ya komo wasu malamai suka ce in bai koma ba ko ya daina karatu ya shiga kasuwanci da neman abinci in ya mutu to ya mutu shahidi kuma ba za a daina rubuta masa ladan wanda ya fita jihadi fi sabilillahi dan hadisin sharadin kawai fita ne ba a ce in ya je yayi karatun ko bai yi karatun ba ya dawo ko bai dawo ba man karanta shi dalabi dai kawai wanda ya fita neman ilimi to fa huwa fi sabilillah hatta yanzu a haske ya dawo duka mun dawo wannan kwallon ta kare kun dawo da mu amma in mutum bai dawo ba to yana nan a cikin wannan falala har a naɗe ƙasa wannan hadisi rawahu turmuzi wa qala yace hadisin hadisi ne hasanun kyakkyawa wa an abi sa'id har wata daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu an rasulillah ya roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce lan yashba'a mu'minun min khairi mu'mini ba zai taba koshi da alheri ba hatta ya kuna muntahahul janna har sai karshen sa ya zamanto aljanna ce min khairi anan shine ilimi in dai mu'mini ne to ba zai taba ji shi ai yanzu ya zama dokta ya zama professor yanzu ba sai ya je neman ilimi ba ba sai ya yi bincike ya gano wata fa'ida ta ilimi wanda da bai santa ba. In dai mumini ne yana da imani, duk abin da ya sani da zai sa shi girman kai ya hana shi neman ilimin da bai sani ba. Nan ya shiga a muminu, mumini ba zai taɓa ƙoshi ba, min khairin daga alheri shi ne ilimi. Hatta ya kuna mutu hahul janna, alai ƙarshensa dai ya zama shi ne aljanna. To, me yake? نعم هو من كان يطمئه هو إيه هكا إمام الصديق يقول لن يشفع مؤمن من خير أي من كل مقرب إلى الله تعالى mumini baya koshi daga dukkan wani aikin da yake kusantar da shi zuwa ga Allah ta'ala min sa'ir ta'ati daga sauran ayyukan da'a wai ba sai neman ilimi kaɗai ba wa ashrafuha amma mafi ɗaukakar abubuwan da suke kusantar da mumini ga Allah kama ja a fi ruwayati kamar yadda zuwa cikin wata ruwaya yace ziyada akwai ƙalin ya zama uhu kaje ruwaya ce daban-daban akwai ruwaya da fatago da ya zama uhu ba akwai ruwaya da fatago kuma da ya zama uhu kuma na ku ba mu to ruwaya ce guda biyu lafazin ne kawai ya bambanta akwai ruwa da ta zo da yasma'uhu akwai da bata zo da shi ba to da aka sai min khairin yasma'uhu yana nuna maka ilimi ke ko inda ilimi shine ake zuwa a saurara al-ilmi yu'kabu min afwahi rijal shi ilimi ana karɓansa ne daga bakin mazaje shine malami ta duk da karka ɗauki ilimi a littafi don ka iya haɗa baki ka ɗan san fasarar larabci to karka ɗauki littafi ka yi gaban kanka ka ce za ka yi karatu ka fassara abin da yake cikin yawwa za ka yi ɓarna ka je ka lankwashe kafa a gaban malami ko ka san fassarar watakila ba daidai ka sani in ka karanta shi a gaban wanda ya sani to a nan za ka fahimci ma'anar wannan karatu cikakkiya. Kamar da walmai suka sha buga misali musamman motsa mu shan tayin bauchi. Yake mutumin da zai karatu a littafi ba a gaban malami ba ya yi misali da hausa. Kamar mutum ne ya gani a rubuce an rubuta a ɗauki guduma a buga a kan uwar makera. Shi kuma da ya zo a littafi ba a gaban malami ba yake a ɗau guduma a buga a kan uwar makera. Ai, ta batun da ne, da makera, da makera. Duka ne ne, ko da ajabu za ka rubuta shi, ko da boko za ka rubuta da makera da makera. Duk wasali da bakin da ne. To, wanda bai karanta a gaban malami ya ce masa uwar makera ake nufi ba. Shi sai ya ce uwar makera ake nufi. Kaga ko ai zai ya banza. ko kuma an ce a kashe ma'aikata saboda ba a samun amfani a cikinta an ce a kashe ma'aikata shi sai ce a kashe ma'aikata a kashe ma'aikata da ma'aikata da ma'aikata duk abu ɗaya ne a rubuce wanda ya karanta a gaban wanda ya san abin da ake nufi shi ne bambanci ma'aikatan ake nufi ko ma'aikatar ake nufi kuma yace kamar nina a Kaduna yana tafsiri a Kaduna wata shekara yake kamar nina a Kaduna na ba da kuɗin yake a je a sayo itace a kawo kaga sai an tambaye me nake nufi na ba mutum biyu kai ka je ka sayo itace a kawo yace to a Kaduna akwai wata anguwa kawo wani zai ɗauka sai an je kawo a je kawo a sayo itace nake nufi wani kuma zai ɗauka kawai ko ma a ina ni bukata ta a ce a ce ta ce a kawo kaga wannan ba za a san me nake nufi ba sai an tambaye ni na faɗi me nake nufi a je a sayo itace a kawo akwai kawo kaduna wani zai ce ina nufin a je unguwar kawo a sayo min itace wani kuma zai fahimci cewa a kawai a je a sayo min itace a kawo min nake nufi yace dole wannan wanda ya karatu a gaban wanda ya san me ake nufi shi zai tantance wannan to saboda haka shi yasa a wannan ruwayar ya zo min khairin yasma'uhu kaga ba ya qara'uhu ba ba wai ya karanta ba a'a in ya karanta ma to a gaban malami kuma ya ji fassarar wannan karatun a gaban malami to wannan mumini ba zai taba koshi min khair daga alheri yasma'uhu da yake jinsa ba kaga wannan ruwaya ne yasma'uhu ta ƙayyade iya ilimi ake nufi don shi ne ake bi amma can da yake maka nisa irin ɗa'aki eh sallah alheri ce azumi alheri ne ko sadar da zumunci alheri ne yin sadaka alheri ne to ruwaya da babu ya kuma za ka kunshi duk waɗancan ma'anoni mumini ba zai saka kunshi ba daga alheri hatta ya kuna mutu hawul janna amma ruwa da take da kuma wuri ta kayyade ilimi ake ne mumini ba zai taba koshi ba daga alheri ya kuma uhu da yake jin sa hatta ya kuna mutahahul janna har sai karshen sa ya zama to ita ce aljanna rawahu turmudi wa qala yake hadithun hasan wa an abi umama al-bahili radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fadlul alimi alal abidi fifikon malami akan al'adili mai bautar Allah. Wancan yana bauta wa Allah amma babu ilimi. Wannan kuma malami ne harkar karatu da karantarwa ba ta ba shi damar da zai zauna ya ware wani lokaci mai tsawo ya yi ibada ibada ta kawai karantarwa ka gane ai ba ya samun wani lokaci mai tsawo daga dare da zai tashi ya kwana yana sallah ba zai iya wuni tun safe yana karatun ƙur'ani ko zikiri ko ayyukan ibada kamar wanda wancan abidi yake yi ba saboda me watakila shagaltuwa da karantarwa ko shagaltuwa da neman karatu kamar misali alamomin masu tsangayi masu tsangayi za ka ga mutum alarama in ya fito a tsangayarsa tun safe ba zai tashi ba sai a za yana karantar da yara rana ta ɗago za a fara hadda idan an gama zai ɗauki allon yara da suka rubuta ya yi gyara wani ƙolon ma shi zai rubuta masa allah za ka ga ba zai samu damar da ya tashi ba sai a zahar a zahar tana yi kuma ya dawo zai kama darasi kuma na gaggawa shi ma ba za a gama ba har la'asar za ta yi la'asar ma kuma yara za su dawo su zauna kuma masu darasin ma za su ƙara zuwa wani gun za su har kwantar da darasu ake da wani ina yake da lokacin da zai ware ya sai zai ta ibada to manzo Allah ya ce fifikon malami alal abidi akan mai bautar Allah babu ilimi yake kafa gani kamar fifikon daraja ta ne ala adinakum abu kuma bayan ba fa fifikon manzo Allah da irin su Abubakar Umar Usman Ali ba adina mafi koma baya a cikin kamar ka ɗauki balaraban ƙauye wanda sau ɗaya ya ji labarin manzan Allah ya zo ya san manzan Allah ya musulunta duk da ya koma ƙauyen su bai ƙara dawowa ba har manzan Allah ya bar duniya misali kaga wannan zaka kai mana sahabi abun manzan Allah ne inda ya ga manzan Allah kuma ya musulunta a hannun manzan Allah amma ai ba daidai yake da su Abubakar Umar Usman Ali ko to shine adinaku kamar fifi ko na ne na daraja ala adnakum akan darajar wanda yake koma baya a cikin yaya kaga ta darajar ai ya kun sama da kasa to ko su zuko manzo Allah da Abubakar ai ai ta daraja ne nisa ballantana kuma adnakum kar ka dauko su kula fa'u rashidin ko al-asharatu mubashiruna bil janna ko ahlu badr ko ahlu bai'ati ridwani ko as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajir wal ansari ko lujaba'u ko lukaba'u duk manzo Allah yana da masu matsayi daban-daban da daraja iri-iri ba irin waɗannan ba ka samu adina wanda darajar ta shi ne koma baya a cikin sahabbai gaba ɗaya to ka ce za ka yi muƙarana darajar manzo Allah ku tafi irin wannan sahabi kaga ai kamar akwai da babu ne to haka fifikon malami akan abidi wanda bai da ilimi abinda Allah zai ba wancan malamin na falala da lada ya lullunka abin da zai ba wannan ya bauta. Sun maƙalar Rasulullahi, sannan sai mu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna Allah wa mala'ikatahu wa ahalar samawati wal arab hakika Allah da mala'ikunsa da halittun da suke rayuwa a sama da ƙasa, hatta namlata fi duhuriha, hatta tururuwa a cikin ramunta, wa hatta hutar, hatta kifi da yake rayuwa a ruwa la yusalluna wallahi suna neman tsira a wajen Allah ala muallim na salaka daga wanda yake ilmantar da mutane alheri malamin da ya ga lokacin da yake koya wa kolawa karatun alqur'ani yake koya musu gobbaku da farfaru da wasulla da yadda ake karatun qur'ani ko malamin da ya bada lokacin da yake karantar da mutane ilimin addini to waɗannan halittu gaba ɗaya Allah da zata yanda yake inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi din to haka nan Allah da mala'ikunsa da halittunsa mai da ƙarsai har tururuwa da take cikin lamunta har kifin da yake rayuwa a ruwa suna addu'a suna nema masa tsira shi ne alimin nasin khair ga wanda suna addu'a shi ne salati da yusalluna ala muallimin nasin khaira suna yin addu'a ga wanda yake ilmantar da mutane alheri alkhaira a nan sawa'un karatun qur'ani ne karatun fiqh ne ilimin hadisi ne ilimin tafsiri ne ko balaga ko nahwu wanda da shi ake ganewa fassara alqur'ani da hadisi to duka waɗannan halittu suna yin masa addu'a kuma ba sa yankewa har a nade ƙasa rawahu turmudi wa qala yake hadisu hadisi ne hasan kyakkyawa wa an abi darda radiyallahu anhu qala an rawaito daga abu darda Allah ya kala masa yadda ya ce sami'tu rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuje yana cewa man salaka dariqan duk wanda ya shiga wata hanya daga dukkan hanyoyi ita ba da kawata da ma'arifa ba bai ce man salaka dariqa ba man salaka dariqan kowace iri da ta sawwaka gare shi ya shiga wata hanya ya fita bibi ilmin da yake bidar ilimi ta wannan hanyar sahala Allah lahu tariqan ila aljannati Allah zai sawwake masa hanya zuwa aljanna hanya tiryan tiryan in ya tashi tun daga kabarinsa da haske yana tafiya cikin haske har zuwa aljanna wa inna Allah wa innal mala'ikata hakika mala'iku la tabawu ajli hataha wallahi tana tsora fuka cikinta da dalibin ilimi ga mai neman ilimi riban domin yarda bi ma sana'a da da abin da ya aikata yawa riban bi ma yasna'u da sigar bi ilimi zalimi kenan muna mu aka da sigar fi'il imadi amma mudari'in ya fi riban domin yarda bi ma ya suna'u da abin da yake aikatawa idan mutum ya fito daga gidansa ya ɗauko jakasa ta littafi ko littafinsa a hannu ko da ahalari ne kwaya ɗaya ko a shimawu yake ya zai je makaranta ɗaukar ilimi to tun daga kofar gida da ya mutu mala'iku za zo ɗaya a damu ya ɗora fuka suke a kan kafaɗarsa duka cikin mala'ika zai tsora masa kamar yara ƙanana wa da ƙanɗin suna tafiya sai zai kama kafaɗa ɗaya da tsora hannunsa su ma ɗaya kama kafaɗa ɗaya to haka mala'iku za su yi daga ya fito a gida za su tsora masa fuka ciki suna ba shi kariya har zuwa inda zai zauna ya ɗauki ilimin riban jima'i kuma saboda yarda da suka yi da abu da yake aikata wa innal alima hakika shi malami لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والله حدثن da suke cikin sammai da na an kawo su da man da tagaliban lil uqala ka gane ai man fi samawati mala'iku da suke rayuwa a cikin sammai bakwai wa man fil ardi da mutum da aljan da suke rayuwa a doran kasa sai kuma yace hatal hitalu kaga hada da sauran har kifaye ilmai a cikin ruwa la yastaghfiru lahu suna nema masa gafara a wajen Allah halittun sammai da kalsai da kuma kifaye da suke rayuwa sun mai a ruwa suna cewa Allah ka gafarta wa wannan bawa naka da yake ilmantar da mutane wa fadala al-alimi ala al-abidi fifikon malami akan mai bautar Allah babu ilimi ka fadar da kamar kamar fifikon hasken farin wata ne ala sa'ir da kawashi da akan hasken sauran taurari ka san dai duk hasken tauraro ba zai ka hasken wata duk hasken tauraro ko da ko ne haske ne ba za a ce ya kai hasken wata a lokacin da wata yake daren goma sha hudu ba to nan misali da manzo Allah ya buga shi falala da daraja ta malami akan mai bauta babu ilimi to kamar fifikon farin wata ne akan sauran taurari wa innal ulama'a warasatul anbiya manzo Allah ya ce hakika malamai fa su ne magada annabawa ko iya wannan kadai aka tsaya malamai sun gama samun daraja a ce ku ne magada annabawa irin abin da annabawa suka yi shi kuke yi irin abin da Allah zai ba su shi zai ba ku wannan kadai ya ishi malami daraja manzo Allah ya ce wa innal anbiya kuma ku sani su annabawa fa kar ku da an ce maza da annaba ku yi zato wani raƙuma da zinare da azurfa suka gada a wajen ku zo ku duka ƙwanƙwasa musu ko ba ku ba mu abin da kuka gada a wajen annabawa to annabawa lam yuwari su dinarin wala dirham ba su gadar da dinare ko dirhami ba ma'ana annabawa ba su bar gadar dinare ko dirhami ba ba su bar kuɗi ba ba kuɗi suka bari a duniya ba inda ma warrasul ilmi sun gadar da ilimi ilimi shi ne suka bari gado kamar a kaza duk wanda ya yi riko da ilimi to a kaza da hajjin wajirin ya yi riko da rago cikakke ya yi riko da rago na duniya da lahira kuma ragon wajirin cikakke wanda babu na ƙasa ko ta waya a cikin rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuri yana cewa labbarallahu imra'an Allah ya ni'imta mutumin da labbara dinnan ma'anarsa Allah ya yi ni'ima a cikin zuciya ne an yi san labbaratan na'im ko labbarallahu imra'an Allah ya ni'imta mutumin da sami amin na shi an yabi wani abu daga gare mu kasan ku duk abin da aka ji abun manzon Allah shiriya ne wa ma yanzu anil hawa yuzu wa illa wahayu yuha Allah ya Allah ya ni'imta mutumin da yabi wani abu daga gare mu fa ballagahu kama sami'ahu kuma ya isar da shi ga wanda bai ji ba kama sami'ahu kamar yanda ya ji bai ƙara komai ba bai rage komai ba kama sami'ahu kamar yanda ya ji daga wajen mu haka ya isar wa waɗanda ba su ji daga gare mu ba sai kuma manzo Allah ya faɗi falalar wanda aka isarwa yace fa rubba muballagi da yawa wanda aka isarwa sako daga manzon Allah shi bai zamani da manzon Allah ba bai ga manzon Allah ba bai ji daga bakin manzon Allah ba tabi'i kenan sahabi ne ya isar masa ko tabi'u tabi'i ne tabi'i ne ya isar masa ko waɗanda suka biyo baya ya ji daga bakin tabi'u tabi'ina to da yawa ana samun wanda aka isarwa sako daga gare ni au'a shi ne mafi kiyayewa min sami daga wanda ya ji daga baki daga wannan sun ba suna da wata falala kuma ya kawo rubba litta kasiri rubba tana zuwa litta kasiri tana zuwa litta kalili tana zuwa litta kalili domin kusanci kamar suka ce rubba rajulin karim laqitu to rubba nan bitta kasiri ko rubba ma yajudul ganim da yawa ma rubba ma yajudul karim da yawa alkarim sun da karamci yajudu yana yin kyauta karimi kenan rubba ma yajudul karim to suka ce rubba ana bitta kasiri amma aka ce rubba ma yajudul bakiru wannan littattali ne dubba ma ɗan kaɗan ne albakiru marowaci ya duba yake yi ɗan kaɗan ne in ma zai to kaɗan ƴar ita take wata ƴar kaɗan ce to ruba nan littakasiri ce fa ruba muballajin da yawa wanda ake isarwa sako daga manzon Allah au'a shi ne mafi kiyayewa min sami daga wanda yake zai iya yi wa wanda ya fi kawai hada cewa yi amma bai kiyaye ma'anar hadisin da kyau ko ma'anar abin da ake nufi a wannan ayar ko a wannan hadisin ba shi wanda aka isarwa a lokacin da ake karanta masa sai Allah ya buɗe fahimtarsa ya fahimci hukunce hukunce wanda shi wanda ya isar masa bai fahimce su kuma har yanzu wannan yana aiki da yawa za ka yi karatu a gaban malami amma a cikin wata fassara sai ka ji kamar akwai kuskure a ciki kai da kai karatu a gabansa za ka gane cewa wannan abin da haka ya kamata a ciki duka wannan ana samu yi mana ko a karatun qur'ani ne ko a karatun ilimi tunda shi ba annabi bane zai iya kuskuren fahimta zai iya yin kuskuren karantarwa sai wanda ake karantarwa saboda yau da gobe shi ma ya goge ya saba jin karatu a bakin malamin zai gane cewa to a nan dai malam ya yi kuskure wannan yana faruwa ba laifi ba ne ko wajen furtawa ko ko asalin hukuncin da ya gane ya zama kuskure saboda manzo Allah ya ce fa rubba muballagin aw amin sami da yawa wanda aka isarwa aw ashiri wa kiyayewa min sami daga wanda ya ji daga baki wannan hadisi rawahu turmizi wa qala yake hadisin hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال wannan kuma bulala ce ba ba ba an faɗi falalan malamai ba to yanzu kuma za a faɗi kalubalen Abu Huraira kala yake kala Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man su'ila an ilmi duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi da ya sani fa kata mu sai ya koye shi ya iya faɗa to uljima za a masa linzami yau mai kiyama a rata shi alkiyama bilijami da linzami min narin na wuta wanda kasa ana yi wa doki linzami ba na ƙarfe ba ne to shi na wutar jahannama ne malamai suka ce ilimin za a zazzago a mai da shi wuta a ɗaura a bakinsa mala'iku suna jefa su je su jefa shi a jahannama in dai aka tambaye ka game da ilimi kuma ka sani to lalle ne ka faɗi iya abin da ka sani ɓoye ilimi haramun ne kuma yana kai malami zuwa wuta rawahu abu dauda wa tirmidhi wa qala hadithu hasan kuma ɓoye ilimi a nan da dukkan ma'anoninsa ba wai mutum ya zo ya tambaye ka kaɗai ka ki gaya masa ba kana da ilimin akwai masu buƙatar ilimin naka ka zauna ka karantar da su amma ka ci kana saboda kai kana kana ruwar ilimi ba za ka iya karantar da su ba saboda kai ba wani abin duniya za ka samu hannun su ba saboda yawancin masu neman ilimi almajirai ne almajiri ko me yake da shi da zai baka da ya sadaka Allah ya ya hore masa yobe dari dari ko ba zai iya biyan ka albashin da ake biyan malamin boko ba ko yanzu malamanmu na alqur'ani kudin laraba ma da ya ake bai kuma baka taba ji malami allo ya koro yaro dan ba a bashi kudin laraba in an kawo an bashi zai kalma in ba a kawo ba kuma to a ci gaba da yi dai ko ta za a kawo amma ka sa ɗanka a fara mai sukul ka gani ta yayi baka biya ba a samu sati biyu ka gani ko jarabawa za a yi ba zai rubuta dan saboda baka biya ba to saboda haka malamai su yi haƙuri dama gadon annabawa suka yi kuma kun sani annabawa duk annabin da Allah ya aiko in suka zo wajen al'umman za su ce la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala Allah mu kawai muna so ku koya ne ku shirya ku bi Allah ba wani lada ko albashi muke nema a wajen ku in ajriya lada na ba a wajen kowa yake ba illa ala Allah sai a wajen ku to kai ma malami ana so kai koyi da annabi tunda kai magajin su ne kai magajin su ne in kai gadon magaji ko irin aikin da ya kamata bai kamata ka sai kai za ka kutsa cikin neman duniya kawai kai duniya kake nema da ilimin da Allah ya baka ba in kai wasa wannan hadisi zai aiki a kanka ka sani ka ki ka zauna ka karantar da al'ummar manzon Allah to fa lallai akwai hatsari Allah zai maka linzami da wannan ilimin naka ya kai ka zuwa wuta Allah ya kiyashe rawahu abu dauda wa tirmidhi وقال يك حديث حديث ne hasan kyakkyawa wa anhu daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kala yace kala Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ta'allama ilma duk wanda ya nemi ilimi mimma yubtaga bihi wajhullahi daga abin da ake neman yardar Allah da shi ilimin addini kenan amma in wani sayin ka karanta ko wani technology ko wani geography ko wani waye da waye da injiniya da wace siya ne to wannan ka je sai an biya ka kai ma biya kai aka koya ma kai ma ka saba sharaɗi sai an biya ka amma duk mutumin da ya nemi ilimi na addini wanda wannan ilimin yukta gabi wani wallahi azza wajal ana neman yardar Allah ne da shi ba duniya ake nema da shi ba sawa'un karatun qur'ani ne ko kuma karatun islamiyya ne ko kuma karatun zaure ne mutum ya ya nemi wannan ilimin la ya ta'allamu kuma ba komai ya sa ya nemi wannan ilimi ba illa li yusiba bihi arba min ad-dunya sai dan ya nemi wani karkatan duniya da shi ni ya ta neman ilimin dan ya samu abun duniya ne ko dan ya zama malamin arabi a ɗauke shi a dinga bashi albashi ina fata an gane albashi ai arban nuna duniya tarkace ne na duniya to ana so ka yi ikilasi ka tsarkake niyyarka ba laifi ba ne idan ka yi ilimin kuma ka je ka koyar a makarantar boko ko ta islamiyya a biya ka amma niyyarka ta zama ba dan wannan albashin sai karatu yawwa ikilasi ake nema in dai ilimin da ake neman yardar Allah da shi ne to kar ka neme shi a niyyar ka din ka je ka samu wani abu duniya duk wanda ya nemi wannan ilimin ba dan neman yardar Allah ba sai dan ya samu wata wani tarkace na duniya manzo Allah ce lan najid arfal jannat yawm al-qiyam ba zai ji kanshin aljanna ba ta shi aljanna yani abin da yake da arfa shine rihaha kanshinta shi ko kanshin aljanna yana tafiyar nisan shekara 500 daga inda aljanna take ƙanshin ta ana biyo shi daga nisan tafiya shekara ɗari biyar to inda ƙanshin yake ma ba za a ajiye shi a ciki to ka ga dai ƙarshen ta yana wuta inda ƙanshin ma ba zai ga ballata na har shiga aljanna saboda ya nemi ilimin addini da niyyar neman duniya to akwai hatsari a cikin wannan ikilasi wajibi ne a cikin neman ilimi na addini rawahu abu dauda bai sanadin sahihin hatta ilimi na duniya ma ko na boko idan ka sa ikilasi a ciki to zai juye ya zama na lahira inda mai ta'alimi ya kawo mana hadisi kan min amalin yutasawwaru bi a'mali dunya ko fa yakunu bi husni niyyati min amali al-akhirah wa kan min amalin yutasawwaru min amali al-akhirah fa yakunu bi su'i niyyati min a'mali dunya Allah ya ce da yawa aiki a duniya ana kamanta shi da aiki ne na duniya kamar siyasa ko karatun boko wannan duk a zahiri a surata ta zahiri ana yi ne don duniya amma mu za ta fa yakunu min amali da akira zai zama daga cikin ayyukan lahira da musulun niyya saboda kyakkyawar niyya in ka shiga siyasa ne don ka kwato wa talakawa haƙƙin don ka wakilci mutanenka abubuwan da ake danne musu ka kwato ka kawo musu ko ka shiga karatun boko domin ka samu aiki da za ka karfafa addininka da shi saboda ana zalutar ku saboda ba ku da 'yan boko da wannan niyyar kai kishi ka shiga boko to duk abin da wanda ya shiga karatun addini ya samu kai ma za ka samu da hutunin niyyar saboda kyakkyawan niyya kuma ya tawakkal min amal mutasawwir min a'malil akhirah da yawa aiki da ake kamanta ne daga ayyukan lahira kamar karatun qur'ani din da koyon ilimi na addini amma wa yakunu bi bi su'i niyyati min amali dunya yana zama daga cikin aikin duniya an dai lahira ba wani lada mutum ya cinye lada tun a duniya saboda bacin niyyar to saboda haka ikhlasi wajibi ne a wajen talibin ilimi kayi shi dan Allah in kayi shi dan Allah to Allah zai wadata ka da abin da za ka ci ka sha ka yi sutura ba za ka yi bara ba kana kolo kuma ka yi bara bayan ka zama gaba saboda hadisin manzo Allah da yake la faqara ba'da wujudil ilmi babu talauci bayan samuwar ilimi in ka ga mutum ya yi karatu sawa'un ya samu qur'ani ne ko ya fahimci karatu na ilimin addini kuma yana fama da bakin talauci to ka bincika ko dai ba su rabu da malamin lafiya ko zai rabu da iyayensa lafiya ɗayan biyun nan sai ka same shi wannan kuma haƙƙi ne da Allah ko akan waye baya ɗaga ka haƙƙin iyaye da haƙƙin malami Allah baya kyale wannan a duniya amma in mutum ya yi karatu da kyakkyawan niyya kuma ya bi sharuɗa na ƙa'idodin da ake bi ya yi biyayya ga iyayensa da malamansa to ba zai yi talauci ba abin da ake ne cewa talauci ba wai ba ba ka tara abin duniya ba a'a ka samu abin da za ka ci ka sha ka yi bukatunka daidai gwargwadon matsayinka wannan shi ne wadata in mutum ya yi karatu kan ba zai yi talauci ba to amma niyyar ka kai ta dan Allah idan kai sai kuma Allah ya maka sakayya tun a duniya ya gode maka arzikin da za ka ci ka sha ka rayu ba tare da wahala amma tun farko in ka ɓata niyyar to za ka ɓata goma ɗaya ba ta samu abin da kake nema na duniya ko ka same shi da shi da babu duk ɗaya ne inda za ka mutu ka bar shi ko ya ƙare ya bar ka je kuma lahira ka gamu da azabu Allah ya kiyashe rawahu abu dauda bi sanadin sahihi wa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma qala nace samitu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yana cewa inna Allah la yaqdiru al-ilma Allah baya danke ilimi ma'ana baya dauke ilimi a duniya intiza'an ga tubewa yanta zi'u da yake tube shi minan nasu daga zukatan mutane lokacin da Allah zai janye ilimi to ba kamar yadda ake tube riga haka kawai malamai za su wayi gari su su manta abin da suka sani Allah ba zai musu wannan da kayan su suke tafiya lahir to amma walakin sai dai ya ƙadudu ilma a ƙarshen duniya ko ƙarshen zamani Allah yana damƙe yana ɗauke iliminsa ne ƙabdul ulama da ɗaukewan malamai sai ka ga malamai suna ta zuba kuma a kasa samu wanda zai mai gurbi to lalle a ji tsoron wannan zamanin duniya ta kusa tashi in ka ga malamai suna mutuwa kuma ba a samu waɗanda suke mai gurbinsu hatta idza lam yubqi aliman yabqi ko yubqi to shikenan hatta yayin da idza lam yubqi aliman Allah bai wanzar da malami ba shi Allah ke in ka ce lam yabqa aliman malami bai wanzu ba hatta idza lam yubqi aliman har zuwa lokacin da Allah bai wanzar da wani malami ba a cikin al'umma sawa'u a garin da suke raye ne ko a yankin da suke rawa ya zama duk malaman sun mutu kuma ba wani malami yanzu to ita kada nasu ru'asa al-juhala sai mutane su riki shugabanni jahilai shugabanni cikin addini ba a ya nuna maka shugabanni na dadin malamai shugabanni jagorori da aka yi na al'ummar musulmi duka malamai inda gadon manzo Allah aka yi ya gangaro wajen halifofinsa ya gangaro zuwa dauloli da aka yi daular banu umayya da banu abbasi da sauran dauloli da aka zama duka za ka samu malamai ne masu ilimi suke jagorantar to idan Allah ya kauce malamai a cikin al'umma ita kaza nasu ru'asa an juhala sai mutane su riki shugabanni jahilai fa su'ilu sai a musu tambaya da ta shafi addini fa a fitau sai su ba da fatawa da kai ilimin ba tare da ilimi ba su suna jin kunya su ce ban sani ba girman kai zai hana sun ce ba su sani ba saboda girman su kar ya faɗi ko kar a ƙwace matsayin da aka ba su sai su ba da fatawa ba tare da ilimi ba fadallu sai su ɓata su kansu sun ɓata wa aballu kuma su ɓatar da mutane dallu su kansu sun ɓata aballu ai aballu gairahu sun ɓatar da wani su muttafaqun alai to alhamdulillah mun gama da kitabun ilimi sai kitabu alhamdulillah ta'ala wa shukrihi littafi da zai bayanin hukuncin godiyar Allah da kuma godewa Allah dai alhamdulillah akwai tambaya no eh eh to duk wanda aka yi daidai ne wato malam yana tambaya cewa kamar wanda ba zai iya yin azumi ba saboda shekaru ko wata larura madawwamiya wanda ba ta gushewa ba zai iya yin azumi ba kuma ba zai iya ramawa ba to ciyarwar da aka ce duk azumi ɗaya zai ba da gudunmabi ɗaya a ka'ida cewa sai an yi azumin ne zai bayar ko kuma zai iya talawa tun a farko ya bayar ko kuma ya jinkirta sai an gama azumin tara a ƙarshe ya bayar duk wanda aka yi daidai ne to amma ya bayar a farkon ya yi duba da buƙatuwa da abin da zai bayar din a wajen mabukata kuma zai fa amfana ya bayar a dunkulan akan ka cire gudu ne gudu daji ka ba mutum ɗaya ya zai da shi kuma gobe ma ka cire ka ba wani gobe ma ka cire ka ba wani to kaga kusan amfanin da ya sa ake bayarwar da zai amfani mutane amma ka bayar su a dunkule ka lissafa burin ka ashirin da tara ko talatin ka ba mutum ɗaya ko biyu ka ga ai za su ji daɗi kuma zai amfani ka a lokacin gida to wannan din ya fi akan a dinga ba da ɗaya ɗaya kuma a bayar a dunkule a farko kafin a gama azumin ya fi domin za ka samu falalar ce da mai azumi ko amma sai da azumin ya tsare ka bayar wanda ya ci ba ban azumin ka ciyar ba amma ka ba da shi a farko to ka da tsuntsudu da dutse da me ya tambaya to bari ma da yi magana alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh na'am an cire inci biyar kenan eh na'am haka ne inci hamsin a cikin yaji goma ne to wannan magana duka dai waɗanda suka je suka sayo a waje yawanci su ne suke faɗan ga yadda suke so a musu farko tukunna shi kamfani yadda ƙa'idarsa take haka yake aikin sai in kai ka zo kace a yi maka daidai kaza ko a rage maka kwaliti ko a rage maka yawa ko kuma a ƙara maka abu kaza za ka ƙara kaza su ba ruwan yadda kake so haka za ku to kamfani da ake zuwa duk da cewa yawanci kamfanonin da suke ba ba musulmi ba ne ba ƙasashen musulmi ba ne kusan su suna da ka'ida da gwamnati ta kafa ba za a yi wannan ha'incin ba masu zuwa su yi oda laifin asali daga wajen su to amma yanzu tambaya mafi muhimmanci shi ne kai da ka zo ka sayo a kasuwa kuma ba cikakke ba ka sani a to ya za ka yi sana'ar ka ce dole haka za ka sai kana da yakon ka ce kai sai cikakke za ka saya tunda babu idan ka sayo idan ka zo idan mutum ya zo saya to za ka mar bayani ka ce wannan yadin ba mai inci talatin da shida da kasani ba mai inci talatin da ɗaya ne wannan shi ne abu da zama wajibi gare shi in ya yadda ka yanka masa in bai yadda bai zai ya nemi mai talatin da shida in bai samu amma haramun ne ka yanka masa talatin da ɗai ɗai a kan talatin da shida baka gaya masa da wannan haramun akwai wanda na taɓa zuwa sayan yaji yadi biyar sai na ce a yanka mu yadi da yake a a shi gaskiya ba zai yanka yadi biyar yake saboda ne yake saboda in na yanka maka yadi biyar wancan zai zama hudu da rabi ne ko hudu da kwata ne yake ne shi rabin bari zama biyar yake sai dai in ka yarda na haɗa su na daidaita su na raba ma su yawa ka sai rabi in ita masa layaka to in mutum ya wani shi ma bai da ne inda da yaddan mutum sai dai a raba biyu sai dai wa daida a baka rabi in ka je idan hudu da rabi ka samu in hudu da kwata ka samu dai kai dai kai dai rabi ka sayar to wannan ma babu ne amma ka sayar masa yaji inci talatin da ɗaya a matsayin talatin da shida wannan haramu ka tauye mu cikin karatun da muka yi jiya kenan yawon wanda shi ne abin da ya zama wajibi ga mai da yaki eh to ya fi sauki ya yi a to gaskiya an bamba su bayani ba su yi hannu wajen bayani wajibi ka yi bayani ka ce yaji nan fa yaji tara ne misali ko yaji tara da rabi ne in kana so sai dai raba ma su ni ma a kaza ya zo min kuma kaza yake sai ne shi ke nan kawai kai ka fita harka Allah in zai saya ya saya in da zai saya bai ya je nemi cikakke in zai samu wannan shi ne hukunci to ya tambaya take ya sani ko bai sani ba ya zama saki uku don wancan sharadin in ta fita a bakin aurenka yana nan kuma ta fitan aure ya mutu kuma ta dawo suka zauna su kome yanke nan eh shi ne tambayar da nake yi bayan ta dawo daga anguwar ya yi kome ne suka ci gaba da zama ko kawai haka suka zauna babu aure to tun asali ma auren babu in dai ba kome ya yi ba ta zo ta zauna kawai a niyyar cewa wancan sakin ya fasa kuma saki ya riga ya tabbata babu fasawa amma in ko ne suka dawo suka zauna to aure ya komo amma igiya ɗaya ta tsinke saki biyu nan da ya ƙara mata daga baya ya cika ya zama saki uku ta haramta gare shi hatta ta ce hazo zan gaira wani sai ta auri wani miji wanda ba shi ba alhamdulillah akwai wani ɗan uwa da aka ɗauke masa mashin yana neman addu'a Allah ya bayyana mata Allah ya tsananta rago Allah ya sa ta fita rabansa ba Allah na'am saki ɗaya ne kamar ka ce an ci ɗalibin ko an ci musallan kamar ka ce na sake ki kaga ai baka ce saki ɗaya ko biyu ko uku ba to shari'a za ta ɗauki saki ɗaya illa an yalmiya aksara min zali sai da in a nufin ka ko da bai faɗa ba in kin fita na sake ki saki biyu ko saki uku to fa ya kawo ma na wani abin da ya riya shi ne zai fata amma in kawai lafazi ne in kin fita a bakin auren ki kamar ka ce na sake ki saki ɗaya ne sai dai in ya yi niyyar mafi yawa daga saki ɗaya alhamdulillah abu da muka kanka daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana Allah ya ganar da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya Allah ka karɓi azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu da dukkan ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayuka da kake ƴantawa ga barin wuta a cikin wannan wata masu taimaka mana Allah ka taimaka mu masu ba da sadaka Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi waɗanda suka saya mana janareto bana da suke saya mana man fetur na inji Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka ji ɗan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da malamanmu da suka gabace mu waɗanda suke raye in samu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salat al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد القاسم بما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإمداد العزيز اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به البقعة وتنفرد به الكرب وتقضى به النوائب وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ولمحة بعدد ما بحرك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله الله يسعدك ما شاء الله ولا بكر يحيى المجرى ولا